الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanda yake cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi mai albarka na muftasar al'ahbari mai karantar da mu abin da ya shayi hukunce-hukunce na fikihu a mazhaba ta malikiya wanda idan ba manta ba yau muna ashirin da biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 447 wanda ya dace ma sha shidda ga watan takwas miladiya ta 2025 idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun gama bayani game da abin da ya shahi wato wanka mun ga yadda ake yin wankan janaba wanda shine duka wani wanka idan aka ce ma wanka na musulunci a shari'a idan aka ce ma wanka to ana nihin siffar wannan wanka wanka na janaba ne wanka na al'ada ne haida ne ko nifas ko wankan juma'a ne to duka kwatankwacin irin wannan wankan shine mutum zai mun gani siffar shi da kuma irin abubuwan da yake wajibi da farillan shi da kuma sunnonin shi ko kuma mustahabban shi da malam ya kawo mana to yau insha Allah za mu tashi kenan fasali na gaba da malam ya kawo mana bayan abin da ya shahi wato wanka sai malam yake cewa faslun fi ma yamna'u minhu al-junub wa nahwu fasali game da abin da ya shahi wanda yake da janaba da makamancin shi abin da ya zamanto an hana shi yayi malam yace la yahillu lil junubi dukhulul masjid wala qira'atul qur'an illa al-aya wa nahwiha lit-ta'awudh wa nahwu malam yake cewa bai halatta ga mutumin da yake da janaba mun gani can idan kana da janaba baka da tsarki baka da baka je baka yi sallah har sai kai wanka to wannan wanda kake da janaba malam yake cewa bai halatta ka shiga masallaci bai halatta ka shiga masallaci mutum yana da janaba bai halatta ya shiga masallaci ya shiga masallaci da niyyar ya zamna inda can idan muka duba Allah subhanahu wata'ala da yace mana wala junuban illa abiri sabilin hatta tasdata tagtasilu wato game da mutumin da yake da janaba ba zai shiga ba masallaci har sai ya yi wanka amma kamar bi ka huce wannan babu wato damuwa ko kuma misali a ce a cikin masallacin an ajiye wani abu za ka je ka ɗauko abin nan ka dawo to wannan shi ma babu wato matsala kana iya ka je ka ɗauko da malamai sun kawo dalili cewa akwai hadisin da ya tabbata duk da hadisin wasu malamai suna ganin raunin shi cewa da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su inda za su je gidajensu sai sun bi daga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke shiga gidajensu da duk da hadisin yana da rauni to mata da yara ga baki ɗaya kowa zai bi kuma zai zamanto wasu suna ɗauke da janaba to ala kulli hal dai mutum ya shiga masallaci ya zamna yana da janaba wannan shi an haramta shi bai halatta mutum kana da janaba ka zo ka shiga masallaci ka zamna amma idan hucewa ne zakai misali ko kuma zaka shigo ka dauki wani abu ne ka koma to wannan babu laihi kamar yadda wasu malamai wato suka ambata haka malam yace wala qira'atul qur'an haka bai halatta ga mutumin da yake da janaba ya karanta alqur'ani illa sai dai malam yace maka wata aya yana iya karanta wata aya amma misali yazo ya dauki qur'ani can baya mun gani ai bai halatta ma ka dauke alqur'ani sai kana mi sai kana da tsarki kana da harwalla to ka zo ka karanta shi kana ɗauke da janaba shi ne malam nan ya ce maka bai halatta mutum ya karanta shi yana da janaba sai dai irin aya misali ayar da zai karanta saboda neman tsari misali zai karanta ayatul kursiyu ba cewa kana da janaba ba ka nemi batsari da ga wasu sharrin wasu abubuwa misali a'udhu billah zaka yi ta'awuz zaka yi a'uziya zaka yi ta ayatul kursiyu in dai aya ce wannan malamai suka ce babu dai kana iya ka karanta amma dai in zama zaka yi kace kai tilawa qur'ani to wannan yana da kyau mutum ya je yayi mi shine kai wanka ka tsarkaka da makamancin wannan kenan duk wani abu ya tabbata hadisi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaga Abu Huraira Abu Huraira da ya ganshi kuma da aka jima sai bai ganshi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi ina ka tayi ya kai Abu Huraira sai yake cewa ai na kasance ina da janaba ne ni kuma ina kyamai in zamna tare da kai wato dauke ina da janaba zala sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace mishi ai mummuni bai zama najasa janabar da ta kama ka ba tana nihin ba najasa ce tattare da kai a amma ana so ka tsabtata ka gusar da ita saboda ka zamanto cikin tsarki to wannan idan zama zaka yi cikin masallaci to dole sai kana da tsarki na abin da ya shahi janaba ka tsarkaka amma hucewa malamai suka ce wato babu damuwa kana iya wato ka wuce da fatan an fahimta haka sai malam yace wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'i al-barid ala al-ma'i al-barid an ya'ti zawjatahu hatta yu'idda al-ala illa an yahtalum fala shay'a alayhi haka malam ya ci gaba da cewa bai halatta ga mutumin da bai da wato ikon samun ruwa ruwa wanda yake zai yi wanka da shi na wato abin da ya shafi janaba ya je ga iyalan shi misali kai ne kana da mata sai zamanto baka da ruwan da zaka yi wanka idan ka kusanci iyalanka to malam yace bai halatta ka je ga iyalan naka an fahimta har sai ka yi tanadin ruwan da zaka yi wanka sai ka yi tanadin ruwan da zaka yi wanka da shi idan kamar misali ana cikin sanyi ne mun san ruwa sanyi gare shi ba ka iya daukar ruwan sanyi ba misali ka je ka yi wanka to shi ne malam ya ce hatta yi idda al'ala har sai ka yi tanadin abin da zai tafasa maka wannan ruwan kenan in shafa'o ne ka je ka samo shafa'o in ka wanda ka san in ka kusance yallan ka zaka yi wanka da shi to wannan duk da akwai maganganu na malamai a wannan littafin zan mu gani malam yana takaitawa ne a malikiya to akwai wasu mas'aloli da yawa wanda akwai sabanin malamai da yawa akwai bayani wanda yake da tsaho wanda ganin littafin kamar farko ne ba zan mu ringa shiga ba cikin bayanan muna budewa da yawa sai zamanto mutum wanda bai wannan ba zai zamanto abin ya ya bai zamana mushi ba amma a hankali a hankali idan aka rike na malikiye in ya so kuma zan mu dawo ga baki daya game da abin da ya shafi fiqhu game da bayanan malamai saura to akwai masailin da suna bukata a yi bayani sosai a yi bayani sosai har mutane su fahimta saboda wata ran malikiya sun kawo dalili da kaza wasu kuma sun kawo dalili da kaza amma dalilin wa'ancan yahi wato zamantarwa yahi inganci game da abin da ya shafi misali malikiya to nan ala kulli hal wasu malamai suna ganin cewa wannan ba sharadi bane cewa sai ka tanadi ruwan da zaka yi wanka tukun ka kusanci iyalanka ai shari'a musulunci ta kawo mana sauki da yawa kamar yadda zamu zo mu gani a babin taimama akwai lokacin da idan baka iya taba ruwa saboda rashin lafiya zaka yi taimama akwai lokacin da kaza akwai lokacin da kaza suka ce to kuma wannan idan ya zamanto misali an ce sai ka tanadi ruwan da zaka yi wanka to irin mutum wanda yake cikin bulaguro ko kuma wanda yake wani daji wani ƙauye shikenan an haramta mishi kusanci iyalan shi koko idan shi ma wannan wata mas'ala ce wadda dai malamai da yawa akwai bayanai da yawa a ciki anan dai malam mai ahadari ya ce maka kada ka kusanci iyallanka bai halatta ka kusanci iyallanka matukar baka tanadi ba ruwan da zaka yi wanka ko kuma baka tanadi ba abin da zaka dumama wannan ruwan wato kai wanka da shi sai malamin ce illa an yahtarim sai dai in ya kasance wato mafalki ne mutum yayi kina wannan ba a kama ka ba a ce bai halatta kai mafalki mafalki ai ba a hannunka ba yake ba ka gani ba a hannunka ba yake ba shine sai malamin ce fala shay'a alaihi wato a wannan lokacin babu wato komi wato a kan shi to wannan dai duka malam ya kawo mana shine ƙari bayani daga gaban wanka da muka yi ta wato satin da ya gabata cewa ga mutumin da yake da janaba bai halatta ya shiga masallaci ya zauna bai halatta ya zamna ya yi ta tilawa qur'ani har sai yayi mi har sai ya tsarkaka haka wato bai halatta ga mutumin da bai tanadi ba ruwan da zai yi wankan ko kuma abin da zai dumama ruwan shi in cikin sanyi ne ko kuma ruwan yana da sanyi bai halatta ya zamanto ya kusanci iyallan shi sai dai in malam ya ce in mawarki ne kuma yayi wannan fala shaya alaihi babu komi wato akan shi da fatan an fahimta to nan malam ya kawo mana karshen wannan fasali na abin da ya shahi bayani game da abin da ya shahi wanka da kuma wato janaba to malam zai shiga mana sabon fasali shine faslun fit tayammum fasali game da abin da ya shahi taimama idan aka ce taimama wato wani sauki ne kana iya kace wata wani sauki ne wanda shari'ar musulunci ta baka ta sawwaka maka cewa lokacin da baka samu ba ruwa ko lokacin da ba za ka iya taɓa ruwa ba gashi nan ko kuma lokacin ba za ka iya isa ga ruwan ba kana ganin shi to shari'ar musulunci ta baka dama ka yi mene ka yi taimama ka yi sallah misali kai ne ka nemi ruwa ka rasa kuma ga lokacin sallah ya yi to a wannan lokacin wato sai ka yi taimama ka je ka yi sallah amma sai matukar ka nemi ruwan ka rasa ko kuma fuska ta biyu shine misali ga ruwan nan amma baka iya ka taba ka yi amfani da wannan ruwa misali ko ka yi taimama ko ka yi arwalla ko kuma a janaba ce ta kama ka baka iya wato abin da ya shahi yin wanka da wannan ruwa saboda ya faru zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai irin ya ji ciwo akan shaka kuma sai aka yi katari ya kusanci iyallan shi ya zo ya tambaya kan ya ne za a yi shi ga ciwo a kan shi ciwo kuma mai tsanani wanda ba zai iya zuba mishi ruwa wani ya mishi fatawa cewa wanka zai ya je ya yi wanka bayan ya yi wannan wankan kuma ya hallaka labari ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin yake cewa qataluhu sun kashe shi wato ya ishe shi yayi temama lokacin saboda wani uzuri ne na rashin lahiya wanda ba zai iya isa ga zuwa ga ruwa ba ko kuma mutum ne yana kwance bai iya tashi yayi arwalla jikin shi misali wanda Allah ya la qadar Allah Allah kiyaye wuta ta cinye jikin shi gobara kaga ai ba zai iya mine ba ba zai iya taba ruwa ba yayi arwalla saboda yana cikin jiya to a wannan lokacin temama wato sai shari'a ta ce ma kana iya kai temama ko kuma mutum ne ga ruwan nan yana gani amma mine bai iya isa ya ɗauko wannan ruwan saboda tsoro kai ne misali allah kiyaye kana cikin daji ga ruwa can kana gani amma ga namomin daji ga zaki nan a kusa da ruwan ka sani sare kana huta daga motar nan ka je ka ɗauki ruwan nan ka yi arwalla mi za a yi ka san kai ma ka sallama ma kanka ko kuma a'a kana ganin ruwan amma ga wani abu ne mai haɗari wanda zai sarwantar da rayuwarka baka ce ba a kawai sallah ce bayan da za a yi kawo bari in tai na mutu na yi shahada a'a shari'a ita ce ma kana iya kai taimama an fahimta kenan ita taimama tana zawwa ne lokacin da babu ruwa ko kuma baka iya samun ruwan ko kuma baka iya amfani da ruwan to shine malam zai yi mana bayani game da abin da ya shahi wato taimama sai malam ya ce wai tayammamul musafir fi ghairi al ma'siya mai bulaguro yana yin taimama amma wani mai bulaguron shine mai bulaguro wanda ya bulaguro ba bulaguro na saban Allah ba an fahimta amma yana malikiya hatta kasaru kasaru in mutum zai bulaguro ai ya kama hanyar bulaguro kasar ta kama shi ko sallah mai raka hudu zai yi ta raka biyu to he suka sa sharaɗin cewa fa kasarin nan da zaka yi sai in bulaguro ne ba na saban Allah ba misali zaka je a yi wani bulaguro wanda saba ma Allah ne za a je a yi kuma ka ringa cin moriya addini malikiya suka ce bai dace ba to shi yasa nan malam yake ce ma ya zamanto mai bulaguro yana iya yi taimama amma wanda bulaguron nashi ba na saban Allah ba misali kawai bulaguro ne ya kama ka daga wannan gari zaka tai wannan gari domin karatu ko ziyara ko kuma wani aiki ko wani abu makamancin haka ma misali kai ne aka tashi kana cikin delegation in kokowa kokowa saban Allah ne kowa saban Allah wani to ka gani akwai matsala kenan sai malai anan maliki ya ce ma bai halatta ka yi taimama kawai daman wa kai ka wa kai ka to shine malin yace wal maridu li faridatin aw nafilatin haka malin yace ga marar lahiya zai iya yin temama ga wato sallar farilla ko kuma abin da ya shahi sallar wato nafila idan sallar farilla ta zo baka da lahiya kana kwance misali a asibiti baka iya taba ruwa ko kana kwance a gida baka iya taba ruwa malam yace ya halatta kai temama haka ya halatta kai temama saboda abin da ya shahi wato nafila to wannan wanda malam ya ambata mana cewa ya halatta su yi wato temawa sai malam yace kuma wa yatayammamul hadir as-sahihu lil fara'id idha khafa khuruj waqtiha haka mutumin da ya zamanto yana nan a gari a zaune as-sahih wanda yake mai lahiya lahiyar kalauga kanan kamar ni kamar kai alhamdulillah ya tayammam lil fara'id zai iya yin taimama saboda sallar farilla idan khafa khuruj waqtiha idan yaji tsoron hutan lokacinta a malikiya mun gani a baya cewa suna gabatar da wato sharadin muhimmancin lokaci akan mi akan tsarki misali anan malam abin da yake so ya ya sanar da kai cewa misali ga ruwan nan zaka iya yin arwalla to amma kuma lokacin sallah in ka tashi ka je ka yi arwallan nan zai kuta an fahimta to sai malam ya ce ya halatta kai taimama an fahimta saboda mine saboda a baya ai mun gani su malikiya suna gabatar da mine da lokaci akan akan wato sharaɗin wannan kamar yadda muka gani a can cikin wato sallah ce idan ya zamanto kana sallah ka tuna baka da arwalla amma ne ka zo ka yi arwala lokacin zai huta malam ya ce ka ci gaba da sallar nan wanda mun gani kuma abu ne wanda malamai sun mayar musu da radi cewa wato sharaɗin wato tsarki shine gaba kalgashin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda Allah baya karɓar sallar ɗayan ku idan yayi hadasi har sai yayi arwalla har sai yayi tsarki to anan malam ya ce kana iya kayi arogayi taimama idan ka ji tsoron wato hutan lokaci yace wala ya tayammamu al-hadir as-sahih li nafila wala li juma'a wala li janaza sai ce kuma wanda yake a zauna a gari as-sahih lahiya shilau ba zai yi taimama ba dan yayi nafila can ya ce zai yi taimama dan yayi farilla sai ce nan kuma ba zai yi taimama ba dan yayi nafila to ka gani kuma nan malam sai ka ce to malam dan mi malam kace ayi farillai kuma nan nafila ba a tsaya ba ai da farilla da nafila wace ce gaba farilla ce gaba to farilla an ba ta dama kai taimama kai farillai to dan mi nafila nafila ai tana kasa da farilla a'a nan mu bar magana wancan hutan lokaci asali in kana zamna misali bakka da ruwa kamar yadda muka yi bayani da warko babu ruwa a yanzu nan misali mun nemi ruwa mun rasa kuma ga lokacin sallah yayi za mu yi ban zan mu sallah kenan mi zan mi taimama zan mi taimama zan mi miyar wallahi mi sallah farilla to misali ka nemi ruwa kai zaka yi ka nemi ruwa ka rasa kuma kana so ka yi nafila to sai malai yace kuma baka yi ba taimama ha a lokacin in kwata-kwata cikin daji ne kake cikin bulaguro kai kuma ka saba da yin salatu duha sallar wallaha shikenan ba ka yi ba to mala anan da ya ce maka ba ka yi ba nafila zan mu dawo bayani zan mu dawo ba insha Allah sai ya ce wala ju'i wala li juma'a malam kuma ya ce maka ba ka yi wa temama dan ka je juma'a to kuma can dan me yace ayi farilla ayi juma'a juma'a ba farilla wace farilla ce kenan kaga nan ma akwai bayani malam kuma yace ma wala li janazatin illa idza ta'ayyanat alaihi aljanaza haka bai halatta yi taimama dan sallar gawa sallar janaiza sai dai yace maka in janaiza ta zamanto misali wajibi ce akan ka misali za a yi za a sallaci gawa mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka wanda yake wajibi ne kai ne wato mas'ul misali akan wannan wato gawai to malamin yace ba anan wato ya halatta kai taimama ala kulli hal bayanin malamai inda suke yin bayanin cewa ya halatta kai taimama ga duk lokacin da za ka yi sallah sai dai zan gani yaushe ne kamar yadda malam shi ma yana bayanin cewa idan lokacin da zaka yi sallah wato lokacin ta ya shiga sai ce he lokacin sallar ya shiga sai ka tashi ka yi taimama ka je ka yi sallar nan kamar yadda zai zo mana wato ƙarin bayani yana daga cikin ababen da malikiya akwai dalilai malikiya suna da dalilai da yawa wanda suke kafa wato abin da ya shafi fiƙihunsu wasu zaka gani dalili ne wanda yake hadisi ne duk da wasu hadisan zaka samu ko hadisi ne mai rauni idan ya zamanto sun saba ma jamhur ko kuma wasu a'a yana daga cikin aiki na ɗaya daga cikin magabata sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to ala kulli hal nan malam ya ce ma wala yatayammamul hadiru sahihu li nafilatin wala li juma'a wala li janaza illa idza ta'ayyanat alaihi al janaza kinan bayya halatta ga mutumin da yake zaune a gari ya yi taimama don nafila ko kuma don juma'a ko kuma don jana'iza sai dai in ya zamanto ta zamanto wajibi a kan shi amma magana mafi rinjaye malamai suka ce duka wannan wato mutum zai iya yi baka samu ba ruwa ga lokacin juma'a yayi zaka yi taimama ka tayi juma'a ka yi wato sallah haka baka samu ba ruwa gashi za a yi jana'iza za a sallaci gawa za ka yi taimama wato kayi wato wannan sallah ta gawa saboda ita ce mama sauki ne shari'ar musulunci ta ya kawo mana matukar babu ruwa to abinda zaka yi ya mai ma gurbin arwalla ita ce mi ita ce ce mama da fatan an fahimta to sai mala yace fara'idu tayammum menene wato farlan taimama da farko ita taimama yaya ake yin taimama wa zai gwada mana ya ake taimama na'am a galib bismillahi na'am annuwa da fari na'am huska sau uku nan ko kuma nan da farko annuwa na'am huska da nan da nan sau nawa nawa sau uku to banda a gali na'am yusuf na'am na'am guda guda tai banda yusuf muhammad a to siffar temama a malikiya mu dawo malikiya da farko tukon muzo a malikiya za ka yi bugin ƙasa sau biyu ko kuma ka shahi ƙasa a bugi ƙasa kama ƙasa haka ko ka shahe ta duk da darba ana iya kiran shi da almas ka shahe ta na farko shine ka wanke ka ba wanke ba ake ci ashe ka shahi wato abin da ya shahi huskarka na biyu ka shahi hannuwanka zuwa wato abin da ya shahi zuwa mirfaqain zuwa gwiwa hannu to wannan a malikiya amma yadda yake a hadisai wanda suka fi inganci duk da su ma sun kawo hujja da hadisi hadisin amma dai yana da rauni amma hadisi wanda yake da inganci shine taimama idan ka zo bugawa guda ne zakkai ɗaya ne zakkai in kai haka ka shahi ƙasa ya zo a wata ruwaya ka kalkaɗe haka wata ruwaya ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam yana bushewa saboda zaka kai ma huskarka saboda huskar ka zaka kaka sa mata wato abin da ya shahi wato wani abu ya taba wani abu ya zo manto ya taba ta kenan sai kai mi sai ka shahi huskar ka ka shahi huskar ka kuma yi ka shahi hannayenka an fahimta hannu bakin nan hannu bakin nan zaka shafa shikenan kai taimama babu nan babu zuwa nan shikenan kai taimama bugu guda kenan in kai wannan kawai kai taimama shikenan sai ka je ya an baka damar ka je ka yi sallah da wannan abin da kai saboda baka samu ba ne baka samu ba ruwa to nan sai malam zai bayyana maka yaya farillolin taimama ya suke abu na warko sai malam ya ce maka wa fara'idu tayammum an-niyya shine kai niyya mun sani duk wani aiki na ibada in zaka yi shi zaka yi shi da mi da niyya kuma niyya mun sani kodar cewa ake yi a cikin wato zuciya sannan abu na biyu malam ya ce was-sa'idu tahir wato ƙasa wadda take tsarkakakka ba ka zo ba inda ya je wanda yake jibji ne ka sani dauda ce wajen datti ne ka ce za ka yi taimama ana a'a sai waje wanda yake wato tsarkakekke sai malam yace wa mashil wajhi haka ka shahi wato huskakka wa mashil yadaini ila alku'aini ka shahi hannayenka wato zuwa wuyan hannu ka shahi huskarka ga baki daya ka shahi hannayenka zuwa wato abin da ya shahi wuyan hannu sai mala yace wa darbatul ardi al'ula da bugan ƙasa wato na farko bi ma'ana shi a malikiya da muke akwai nami akwai bugu na farko da na da na biyu sai yace wal fawru da shine gaggautawa yace wa dukhulul waqt da shigan lokaci na malikiya suna yin zakkai taimama sai in lokacin sallar ya shiga su a malikiya ba za ka yi taimama ba misali kahin lokacin sallah misali yanzu ba arwalla ba kana iya kai arwalla ka kare goma sha ɗaya kahin la'azawar ta yi to a taimama a wannan a malikiya idan za ka yi taimama a sai lokacin sallar ya shiga wato za ka yi taimama ya ce wata salihi bis salati da kuma wato gama wato taimamai ya zamanto bayan ka yi taimama kawai ne sallah za ka je kai kenan wannan duka yana daga cikin ababen da malikiya wato suka zamanto suka ambata cewa yana daga cikin wato wajibai abu na warko shine niyya kamar yadda muka gani abu na biyu shine as-sa'idu tahir kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba yi taimama da ƙasa wadda take wato tsarkakakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana cikin hadisi as-sa'idu tayyib wudu'ul muslim walau ila 10 sinin au kama qala cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙasa wadda take tsarkakakka wato abin yin arwalla ne na mutum musulmi ko da zuwa ga shekara goma ne a wata ruwaya ko tsawon shekara ka matukar baka samu ba ruwa ko shekara nawa zaka yi matukar baka samu ba ruwa te mamata wadatar da kai zaka iya kai ka zamanto kayi arwallaka sai kuma wato abin da ya shahi shafar huska da kuma shafar wato hannu zuwa wuyan wato hannu abu na biyar shine ad-darbatul ula kamar yadda malikiya sun sun yi akwai darbatul ula da darbatul saniya bugo na farko da bugo wato na biyu na farko ka shayi huska na biyu ka shayi hannuwa har zuwa wato wuyan hannu amma abin da yake shine muka ce bakin bugo guda ne ka shayi huskarka da kuma abin da ya shayi wato hannayenka sannan da yin su da gaugawa shi ma yana daga cikin wato farillai wanda malikiya suka ambata sai malam zai fasarta ma idan aka ce as-sa'id me ake nihi da as-sa'id yace as-sa'idu huwa at-turabu wat-tubu wal-hajaru was-salju wal-khadkhad wa nahwi dhalik idan aka ce as-sa'id duka ya kumshi dukkan abin da yake wato yana da alaka da ƙasa yace na warko shine at-turab ƙasa na aka ce ƙasa mun san ƙasa ce wat-tubu na aka ce a tob shi ne bulo birgi zaka iya taimama da birgi misali birgi ba musan birgi bulo da wanda ake yi mafi yawa na laka zaka iya yin taimama wato da shi ya ce walhajar ya ko na laka ne da kuma dutse yana wata tana yawa kana tsaye cikin duwatsu ko kuma dutse saman dutse ne kake duwatsu kenan kana iya kai taimama wato a nan ya ce wasalish akwai inda kuma ka tsaye ne yaji ne kenan idan wajen duka gabaki ɗaya da na yaji ne ya zaka kenan dole ya gamu kamar shine ƙasar taka kenan shine ƙasar taka zaka iya kai yace wal khadkhat shine da irin kamar ka ce cako idan an yi ruwa cako haka ne na bayan an kahe da ruwa ce shi ma ba kana iya kai temama wato da irin wannan wajen yace wa nahawi zalika da kwatankwacin wannan kina duk inda ka samu kanka wato zaka iya yin taimama yanzu misali nan da muke saman karo zaka iya taimama a sama koko ha kasa ne karo ana iya yi karo kasa ne ko kwalba ce dutsi ne da ni ake shi na'am ba a san barna mai ake shi siman a nan malam zai kawo mana da abubuwan kuma da wanda ba a yi da su daga ciki akwai wato siminti wanda aka kwaba to wannan siminti wanda ba aka kwaba misali idan aka yi birgin siminti da shi za a iya taimama da shi ko ba za a iya ba ana iya yi ko za a a karawa kalla tunda akwai ƙasa da ƙasa aka kwaba shi to amma in yana caɓa-caɓan shi siman ne gashi nan siminti ne mafi yau kenan shi ba ka yi ba in siminti ne in siminti ne kawai zalla aka kwaba amma inda ƙasa an yi bulon shi kana iya kai tunda wani lokaci zai kai ka da katanga ma misali mutum bai da lahiya a likita katanga duk da malamai suka ce katangar wadda ba a mata ba irin irin wannan fencir saboda yanzu na an mata fencir ai ta an lullube ta an lullube ta ba zata ban zaman to ba direct wato birgi ne amma irin wadda kawai birgi ne haka ko kuma siminti ne wannan zaka iya kai wallahu ta'ala ala wa alam to nan yana daga cikin abin da malam yace mana bayya halatta shi yasa yace wala yajuzu bil khisl matbukh bai halatta mutun yayi wannan taimama da siminti misali wanda aka kwaba yace wal hasir haka da tabarma tabarma ta kaba kana saman tabarma ka ta kaba kawai ka buga ka ce kai taimama a wannan malam yace bai halatta yace wala khashab khashab ka ce katako ko kuma icce ka zo ba saman icce ko saman katako ka buga ka ce kayi taimama a'a yace wal hashish haka da ciyawa wani hawihi da makamancin shi ba ka zo cikin ciyawa kawai ka buga ka ce kayi taimama a'a ciccire ciyawa he ka samu kasa he ka yi taimama wato a inda yake wato kasa sai malam yace ma warakhasa warakhasa lil maridi fi ha'idil hajar yace an ma wanda bai da lahiya game da wato katanga wadda take ta dutse katangar dutse misali ko kuma wato ko kuma abin da ya shahi birki misali katanga ce ta bulo ga shi nan misali bulon laka kawai zaka iya taimaka a jikin shi amma idan da fencir ko an sa karo ko an sa wannan wannan abu ne wanda dai da wuya sai dai misali nan in karo ne kuma da ƙasa-ƙasa ka gani dai da ƙasa ya cakuyi da ƙasa ina nan la'alla kana iya kai zai da musan ba karo hakikanin siminti ne ake yin shi ko kuma damine ne ake yi shi sai mala ya ce ma amma game da abin da ya shahi shi marar lahiya sai in ya rasa illan ya ji munawilan sai dai in ya rasa wanda zai kamu shi wato kasai tunda ai ana iya kwaso mishi kasai a cikin wani abu ya yi mi ya taba ya yi taimama shi to in ya rasa wannan kuma gashi lokacin sallah yayi har yana nema ya fita kenan sai yayi da katanga ya zamanto yayi wato abin da ya shafi sallar shi ina wannan duka yana daga cikin abubuwan da wato wasu farlai ne wasu kuma wanda ya halatta mutum yayi taimama da su wasu kuma wanda bai halatta ba mutum yayi taimama da su sai malam yace wasu nanmi daga cikin abin da ya shafi sunnoni na taimama yace tajdidus sa'id ce sabanta wato ƙasa saboda can ya nuna maka cewa so nawa ake taba ƙasa so biyu shine kenan yace ma wannan yana daga cikin sunna ne kenan kaga shi ma mai maliki ya malam anan malamin adali ya kawo shi akan sunna ba akan wato farilla ba yace li yadaihi wa masha wa masibai ma bainal qu'aini wal mirfaqaini cikinan da sabanta ƙasa saboda ya goge hannun shi da kuma zuwa tsakankanin abin da ya shahi wuyan hannu da kuma wato gwiwa hannu ya ce wa tartib da jerantawa zaman to ka fara da huska tukwan ka biyo baya da wato abin da ya shahi hannu kinan kaga aka san arwala arwala an ka zo ya kake daga hannu kake fara tukwan ka ta yawo huska to ita kuma timama an ka zo huska ce zaka fara shafa ka shahe ta ka shahi mi sai ka shahi hannuwanka bakin wuyan hannu shikenan kayi taimama zaka je ka yi sallarka sai malam ya ce ma wa fada'ilu daga cikin mustahabbai na abin da ya shahi temama kamar yadda muka gani a baya kitabut tsahara da kaza da kaza zai kawo miye farilla miye sunna miye mustahabbi to nan ma haka malam ya kawo mana miye farilla miye sunna miye mustahabbi ce farillai su wannan me yake ce mishi mustahabbai malam ya ce abu na warko at-tasmiya shine yin bismillah mun gani kullum aka ce a tasmiya ana nihin ka ce ya bismillah idan aka ce albasmalawa ha bismillahir rahmanir rahim kenan na an ce at tasmiya shine ka ce bismillah idan zaka fara taimama ka ce bismillah yana daga cikin wato mustahabbai yace wa taqdimil yumna ala al-yusra wa taqdimi zahir zira'i ala batinihi wa muqaddima wa muqaddimihi ala muakhirihi yace da gabatar da dama akan hagum da gabatar da baya akan cikin hannu da kuma wato gabatar da harko akan karshe wato ka fara dai abin da ake so ka gabatar da dama idan misali nan ya gabatar da in zuwa har zira'i ne amma in bakin wannan in kanin kenan hannayenka kuma malamai suka ce gaba ki ɗaya irin yadda kake arwallahi ka tsitsihi gaba ki ɗaya da wasu malamai suka ce idan da zo banya ma a wannan in ka yi ka huddata saboda so ake abinda ka taɓo ka shafe ko ina wato a inda aka ce ka taɓa inda zo banya ka huddata ya zama to ka shaya inda zo banya zaka yi arwala ai ruwa yana iya mi yana iya shiga daga ƙasa to amma abin da ka dauko na ƙasa ƙasan nan SK zai iya wuce ba zai iya wuce ba kenan inda zobanya zaka yi taimama shi yasa wasu malamai suke ganin wato sai ka huddata kenan wannan shine wato abin da yayi ya zaman to ka huddata sai ka shafa kuma ka shahi wato abin ka shahi huska ka sannan ka shahi duka hannayenka gabaki daya har cikin wato yatsotsinka ka tsatsiye to wannan shine game da abin da malam ya kawo mana kan farillan taimama da sunnoninta da mustahabbanta to sai zai shiga maka gaba ta gaba shine wa nawaqiduhu ita kuma taimama me yake karya da me yake karya taimama kamar yadda mun gani arwala ai ababan da yake karya ta a satin da ya gabata to taimama me yake karya taimama sai bala yace ma kalwudu kamar arwalaji kana taimama kaje kai bawwali taimama ka ta kare kamar arwallaka kamar arwallaci ta kare kana taimama ka'ida mutum ya yi iska duk wasu abubuwa wanda suke karya arwalla to suna karya mi suna karya taimama akwai guda wanda malamai suna kawowa shine wujudul ma kai ne kayi taimama he ruwa ya zo wasu malamai suka ce shi ma taimama ka takare saboda ai dan mine ne aka ce dan babu ruwa to yanzu ga ruwan to yadda wasu malamai sun ce idan kai wannan taimama ka wato ta kare sai malam yace ma kuma wala tusalli faridatan bi tayammumin wahid ce bai halatta ka sallaci farilla guda biyu da taimama guda ni misali ba mun misali baka samu ruwa ka zo kai taimama ka zo magarba to malam anan abin da yake nuna mana bai halatta da wannan taimamar da kai ta magarba kuma kai isha'i sai kai mi sai ka sake wata taimama amma da haƙiƙa ya halatta ya halatta kana iya wato kai kai wata farilla da wato wannan taimama saboda idan kayi taimaman nan kamar yanda ka san kana da arwalla haka ne yanda kake da arwalla zaka iya sallah ko nawa da wannan mine da wannan arwallar taka to haka taimama idan kayi malamai suka ce zaka iya yin sallah ko nawa amma nan malam yace maka bai halatta kayi farilla guda biyu da taimama guda yace wa man tayammama li faridatin jaza lahu nawafil ba'daha wa masi mushaf ce duka mutumin da yayi taimama dan yayi sallar farilla kai ne kai taimama ka zo kai sallar farilla ta abin da ya shafi magariba to jaza lahu nawafil to ya halatta kai nafil filoli a can baya ai mun gani ya ce mutumin da yake gida ba ya yi wa taimama dan yayi mi dan yayi nafila to nan yace in kai taimama dan kai farilla to bayan farilla kuma ka iya yin nafila an fahimta to nan miye bambancin da nan da can can yace ba ka yi taimama ba dan kai dan kai nafila nan kuma yace ma idan kai taimama dan kai farilla to bayan kai farilla zaka iya yin nafila kenan kenan sai in kayi taimama da niyyar yin mi sallar farilla da niyyar yin sallar farilla to idan kayi sallar farilla to bayan ta mala yace zaka iya yin nafila zaka iya taba alqur'ani zaka iya yin komi bayan amma can yace kawai kayi taimama ne kawai ka zo kayi nafila yake ganin malam yake ganin wato baka yi ba wanda kuma magana wadda malamai suka ce zaka iya yi yace wa tawaf wa tilawa wa tilawatul qur'ani kenan yace kuma ya halatta zai ya halatta zaka iya yin tawafi da temama ka yi taimama wato ka yi tawafi wa tilawa zaka iya wato karatun alkur'ani amma ya ce idha nawa zalika wattasalat bis salati wa lam yakhruj al waqt ce amma sai da sharadin idan kayi niyyar yin haka nan kuma ta zamanto kayi ta tayi gamdak tayi dabra da sallah misali sallar farla sannan kuma wa lam yakhruj al waqt sannan lokaci bai huta ba lokacin sallah yayi sai kai taimama zaka yi mi zaka yi sallah to bayan sallah nan daman ka yi niyya kuma cewa bayan ta zaka yi mi zan yi dawafi zan yi tilawa qur'ani tukun wannan ya halatta a wajen malam cewa zaka iya yi da wannan taimamar taka yace shi ma matukar lokaci bai huta ba yace wajaza bi tayammumin nafilati kullu ma zukira illa al-farida to kuma nan malam ya zo ya ce ma kuma ya halatta da taimaman nafila kullu ma zukira dukkan abin da aka gabata illa farida sai dai sallar farilla ce ba kai ba nan kuma malam ya dawo nan kuma da waye ke to waye ya halatta yayi taimama dan yayi nafila a baya mun gani mutumin da yake bulaguro yace ya halatta yayi taimama yayi farilla yayi taimama yayi nafila amma wanda yake gari yace bai halatta ba yayi taimama yayi nafila to nan kuma ya ce ba to ya halatta ga wanda ya taimaman nan da nafila ya yi dukkan abin da ya gabata sallar farilla ce kuma ba ya yi ba da ita to ka gani sai ka cewa malam to wannan taimama akwai wata taimama ce khas akwai wanda take ama akwai wanda take take banta kaza akwai wanda take ta kaza to ala kulli hal dai game da abin da ya shahi taimama abu ne wanda yake da fadi yace wa man sallal isha bi tayammum dukkan mutumin da ya sallaci sallar isha da taimama قام للشفع والوتر والوتر بعدها من غير تأخير ce zai tashi ya yi shafa'i da wuturin shi ba tare da ya jinkirta ba ce wa manta yammama min janabatin fala budda min niyyatiha wanda ya taimama dan janaba to da budda sai yayi niyya saboda janaba in ta kama ka kuma bakka da ruwa gashi kuma za lokacin sallah zai ta yi kuma ka rasa ruwa to zaka yi mi zaka yi taimama irin wannan taimama dai ka bugi ƙasa ka kakkaɓe ka goge huska ka goge hannayenka da shi kenan ka ta yi ka je ka yi sallaka amma shi ne nan malam sai ce ma falabudda min niyyatuha ba makawa dole sai ka yi niyya wata niyya niyya cewa fa zaka yi niyaba ce zata dauke maka ne mine me zata dauke ma arwalla ce nan zata dauke ma ko wanka kenan niyyar wanka da kai cewa ga niyyar wankan janaba ce niyyar taimamar taimamar janaba ce ba taimama arwalla ba ce ba ba ka zo ba kai ba niyyar taimamar janaba kuma ka yi taimama na niyyar arwalla kuma ta dauke maka janabe nan shi yasa muka ce niyya tana da mahimmanci sosai a dukkan wasu ayyuka wanda suke wato na ibadu wannan duka yana daga cikin abubuwan da malam ya ambata mana game da abin da ya shahi wato taimama a gurguje mu zo mu yi hulasa mu yi reziman abin da ya gabata na taimama abu na farko taimama yaya ake taimama mun ga yadda ake taimama shine zaka bugi ƙasa idan ka bugi ƙasa zaka kakkaɓe ya zo wata ruwa ya zaka iya bushewa zaka yi mine zaka shayi wuskar ka ga baki ɗaya duka wuskar ka ka shafa sannan ka shayi hannayenka bakin ina bakin wuyan hannu bakin wuyan hannu wucewa bugo na biyu wanda ake yi wannan mazhaba ne ta malikiya shi kuma hadisin da aka dogara da shi hadisi ne wanda yake da mi wanda yake da rauni kenan hadisi wanda yake da ƙarhi wanda yake ingantacce shine bugo guda idan kayi wannan taimamai ta halitta ma zaka iya yin sallah zaka iya yin kowace sallah a malikiya sun togace wasu salloli amma dai abin da ya shahi magana wadda ta fi ƙarfi shine za ka iya yin kowace sallah da wannan temama abu na biyu na temama za ka iya yin temama ga mine ga janaba wannan temama ta arwala baka samu ruwan arwala kai ne baka samu ruwan wanka janaba ta kama ka kuma ga lokacin sallah kuma babu ruwan kenan za ka iya yin temama sai dai za ka sa mata sharaɗin mi niyyar mi niyyar janaba ce sai kayi shi yasa malai yace ma fala budda min niyyata sai kayo niyyata kenan idan kayi wannan shikenan ta dauke ma zaka iya yin mini zaka iya yin salloli wato kowace sallah ce wanda a malikiya ya gabata cewa wannan ba za ka yi ba nafila ko kuma wannan zai yi nafila amma dai malamai suka ce duka wato mutum zai iya yi sannan abu na biyu da me ake yin taimama taimama ana yin ta da ƙasa wadda take tsarkakakka ƙasa wadda take tsarkakakka ƙasa kuma ta haɗu kala kala ko wata ƙasa zaka je wani waje ƙasar kaza ce wata waje ƙasar kaza ce wani waje tana da damshi wani waje bata da damshi wani waje tana da duwatsu wani waje bata da duwatsu to mai duwatsu da mai damshi da wadda take mai tabo da wadda take niyaj niyaj to duka wannan ya halatta wato mutum yayi taimama da su ga wanda bai da lahiya ya halatta yayi taimama da katanga idan katangar ta kasance mice ce ta burgi ce ba a mata ba wato abin da ya shayi fencir ko kuma wani abu wanda ya ɓadda wannan indata kenan wannan ya halatta wato mai mara lafiya zai yi taimama matukar amma da sharaɗin mi da sharaɗin mi mara lafiya zai taimama da katanga babu wanda zai kawo mishi kasa idan akwai wanda zai kawo mishi sai ya kawo mishi yayi idan babu sai ya yi da wannan sannan malam ya kawo mana bai halatta ba kuma abu na uku wanda inda bai halatta ba ka yi taimama da su shine irin siminti wanda aka kwaba ko kuma icci ko katako ko ciyawa ko tabar makaba ko wata tabarma ko saman matalaka ka ce ka buga kana zamanar kawai ka yi tashi ka yi sallah to duka wannan shi ma bai halatta da kuma kwatankwacin wannan abubuwan duka abin da ya huta daga ƙasa kuma ka ƙara cewa shi ma bai halatta ka yi taimama wato da shi kenan wannan sai malam ya kawo mana wanne ne farilloli wanne ne sunnoni wanne ne kuma mustahabbai game da abin da ya shafi taimama wanda suke farillai shine kai niyya ka samu ƙasa mai kyau ka shayi huskarka da hannayenka ka yi su da gaugawa ka yi su a cikin lokaci kuma ka sada su da sallah ga abin da ya shafi malikiya sannan kuma sunnoni shine ya ce mana sabanta ƙasa wanda wannan mun gani cewa hadisi ne wanda yake da wato rauni kenan bugo guda ne wato zakkai mustahabbai kuma su ne ka yi bismillah idan zaka yi kuma ka gabatar da bangaren dama akan wato hagun da ciki da gabatar da wato abin da ya shahi baya akan wato cikin wato hannu wannan a gurguje kenan abin da malam ya kawo mana sannan kuma ya kawo mana bayanin cewa zaka iya in kai taimama zaka iya sallah zaka iya tawafi zaka iya taba alqur'ani zaka iya tilawa alqur'ani za ka iya shafa'i da wuturi dukkan dai abubuwan da mai arwalla zai iya yi kai ma mai taimama za ka iya yi wannan shine magana a wajen malamai insha Allah kenan idan babu tambayoyi kenan sai mu tsaya a nan na'am dan akwai mai tambaya alaikum salam na'am na'am na'am wannan kamar yadda irin wannan tambayar ta gabata cewa kai ne zaka zo masallaci ka ji ciwo jini ya huto shin arwallaka sai ka sake arwalla zaka yi sallah ko kuma wato zaka zo kai sallah ka ne muka ce zaka zo arwallaka tana nan bata karye ba dan ka ji ciwo bai hana bai nuna cewa arwallaka ta karye kawai ya zamanto misali in jinin da yawa ne sai ka dan samu wani abu wanda zaka goge dan kaka shigo masallaci ka wannan in sha amma arwallaka tana nan zaka yi sallah da shi wannan bai karya ba mutum arwalla Allahu alam na'am to insha Allah kenan Naam. Naam. Naam. Ce idan mutum ya yi wankan juma'a yana iya arwalla ko kuma zai ta yi wato masallaci ko kuma wato da wankan nan zai ta yi masallaci. To a wanka na ibada kamar yadda ya gabata akwai malamai suna bayyana cewa akwai wanda ya wadatar da kai. wanka ne wanda ka yi shi wato ajza aka ya wadatar da kai akan ya dauke ma janaba ko kuma wato juma'a ko wani abu gaba ke da akwai wanda kuma ka yi shi shine wanda yake kamila cikakke wanda shine ka yi shi da arwalla to idan wankan da kai na misali janaba ko kuma na juma'a ba dare da arwalla ba ka yi shi to wannan dole idan zaka yi zaka yi sallah sai ka yi arwalla amma idan da arwalla ka yi shi kamar yadda muka ga siffar wanka cewa idan ka zo da farko kace zaka dan wanke hannayenka sannan ka wanke gabanka daga abin da ya shahi cibiya zuwa gwiwoyinka in na janaba ne wani datti da ya taba ka ka wanke tukun ka yi arwalla wadda take hafifa misali muka ce ka yi ta ko ɗaya haka arwalla kurkurar baki shakarwa wanke huska wanke hannaye shafa kai da kunne sai ka zo kafa ce muka ce baka wanke ba sai ka wanke ka zuba ma kan ruwa so uku a wankan janaba ka wanke bangaren ka na dama tukon ka zo bangaren ka na hagu tukon karshe ka yi mi ka wanke kafa to in irin wannan wankan kai zaka iya zuwa kai sallah da shi in irin shi kai zaka iya zuwa kai sallah da shi amma in ba irin shi ba kai to wannan in ka ida sai ka yi arwalla ka je ka yi wato sallaka na fata an fahimta wallahu ta'ala ala na'am arwa ai sallah kan abin hawa eh cikin mota eh na fahimta na fahimta eh to sallah saman sallah kamar cikin mota ko cikin jirgi ko kuma wato kan wani abin hawa sharat ko wani abu makamancin haka akwai satsani na malamai a cikin wannan mas'ala menene mas'ala ce wadda take da tsaho da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana bulaguro idan sallah ta yi misali farilla ana tsayawa a sabko a yi sallah amma kuma yi an rawaito cewa yana yin sallah ta nafila saman abin hawan shi saman abin hawan shi saman raƙumin shi da yake zai yi kabbara sallah ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara sannan ya tahi yana sallah kuma duk inda wato wannan in ta fuskanta ba tare da ya cire sallar shi ba har ya ida to shi sa anan malamai suka ce idan ya zamanto saman abin hawa ne kake nafila zaka iya yin nafila amma farilla yana da kyau ka zamanto ka sabka wato a ƙasa kayi sabka kayi ta wato farilla saboda suka ce ai farilla ana so ka yi ta a ƙasa wasu suka ce a kana iya yi ma a saman matukar kana tunanin lokacin ta zai huta kafin ku samu sauka misali kai ne kana cikin jirgi wani kun yi shi za ku yi awa goma sha kaza kuna tafiya kuma ga lokacin sallah he hucewa zai yi idan nan baka da baka da wato makawa wato sai ka fuskanci ina ce gabas sai ka yi sallah ka akwai jiragen kuma wanda akwai wajen sallah ma a ciki da an keɓance wajen sallah da zakai an tambayi ɗaya daga cikin malamai a sheikh aminu shankiti game da wannan mas'ala ta sallah a saman jirgi ko kaza malamai suna cewa sai ya zama to a ƙasa sai ce aya ai jirgin ma yana da alaƙa da ƙasa ce tsakankanin jirgin da ƙasa mike da kwai ya ce iska to to iska ba daga ƙasa ba ta kai har danganan jirgin ko ko to ina to ala kulli hal dai in dai kana tunanin zaka samu wajen da zaka yi sallah to yayi mine ka bari in ka sabka kai sallaka in matukar lokaci ba zai wuta ba misali in azafar la'asar ce wannan lokacinta yana da me yana da tsaho zaka ga wataran zaku tsaya in kuka tsaya kuma ya kai profite kai gama kai jam'u taqdim ka janyo la'asar in ka yi ta a lokacin azawar ya halatta shari'a ta baka dama in kuma kun jinkirta haccan sai ka jinkirta lokacin da kuka sabka ka zamna ka yi sallaka amma in lokaci zai huta wasu malamai suke gani in lokaci zai huta kenan ka yi ta wato a sama wannan Allah subhanahu wata'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu kenan abu ne wanda yake da sauki amma kuma akwai abu guda na wanda zan yi tambayin shi shine irin sallar asuba da yawa wanda suke cikin bulaguro lasiya ma cikin bis mu a nan zaka ga sallah asuba mutum ya yi sallah asuba kahin lokacin asuba ya shiga zaka yin daga an huta misali an huta karye uku an zo an dan tsaya asuba ba ta yi ba ko kuma karye hudu an bada bariyar lokacin sallah bai yi ba kaga mutum wai ya san ko ya kabarta sallah yana yi wannan sunanta kayi binne wannan kai da ba wanda ku yi ba ya kuke saboda sallah ita shi lokacin ta ya shiga ake sallah matukar lokacin ta bai yi ba in kai wannan sallah wannan baka yi ba sallah wannan idan mutum ya kula cewa lokacin wannan ya shiga tukwanne ko kuma bai shiga ba tu ne sallah asuba mafi yawa aka yi samun irin wannan matsala wato a irin wuraren mu lokacin da mutum yake bulaguro na'am alaikum salam
na'am
na'am kana iya tasowa ka taso kamar misali daga kodori Mm, kana son ka tafiya mm.
lokacin da ka taso sha biyu ta wuce na dare ko na rana na rana na'am na lokacin sallah a zawa Mm, yana saura da kushe mm, to kana da shi wurin da ba tsaya ake mm, kana iya ka zaka ko da za ka zaka wata sama gari mm.
musamman a ban wannan kana iya ka yi niyyar sallah a zawa ke da na asar kai jami'a da kudin ka a su ka hada su ne eh kamun ka zaka sauka ko ko dai sai ka zaka magana kudin ta yi ka haka su
to gabatar da abin da ya shahi tsananin lokaci da irin tsananin tsaro da firgici zaka gani eh, yana daga cikin wasu ruwayoyi da ake hakaitawa cewa ana cikin yaƙi zaka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin sallah suna yin sallah a cikin yaƙi wanda kowane yanayi mutum zai gabatar da aikin ibada shi gwalgwaron yanda ya samu kanshi a ciki misali wannan na cikin tsaro kenan sai ka ɗauki kamar irin eh, lokacin da kake sama cikin jirgi kasan inda zaka kai lokacin sallah ya huta gaba daya to anan abin da zaka yi shine zaka iya yin sallar ka sama abin hawa kamar yadda aka wasu malamai suka gai cewa zaka iya sallar ka wasa- sama abin hawa saboda mene saboda mahimmancin lokaci kamar yanzu idan ka duba malikiya anan a yanda muka gani cewa zaka iya taimama ma ga ruwan nan matukar lokacin zai barka saboda ita ibada ana so ka yi ta ne a cikin lokaci wasu malamai suka ce a'a in dai baka samu ba yanda zaka yi kenan ba makawa kana iya in ta huce ka je ka sabka sai ka yi ta amma ka gabatar da ita ka yi ta a cikin lokaci wannan shine yafi dacewa kuma addini manzala sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya gwargwadon wato yanda kuke iya Allah subhanahu wataala shi ya san wato gwargwadon yanda wato mutum ya kawo ga abin da ya shahi ibada shi wallahu ta'ala a'la wa a'la nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahi mu da shiga zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين